ورحمة الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan dare na talata goma ga watan Rajab hijira sallallahu alaihi wa sallama tana dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai ga talatin ga watan sha biyu dubu biyu da ashirin da biyar don ci gaba da darasi na riyadu salihin na al'imamun nawawi lokaci da ya wuce matsaya kan hadithi na talatin da hudu a yau za mu ci gaba akan hadithi na talatin da biyar al'imamun nawawi ya ce wa'an suhaibin romi wa'an suhaibin radiyallahu anhu wannan hadithi ne wanda suhaib ya rawaito shi أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سحيب الرومي ɗaya ne daga cikin managartan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda lokacin da aka soke umar ma shi ne ya shiga ya idama mutane sallah lokacin da fitina tsakanin sahabbai ta faru suhaibun romi ya nisanci duk wani abu wanda zai zamo ya bi bayan Ali bin Abi Talib ko bayan Muawiya mutumin kirki ne tunda aka san shi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu 38 na hijira ta Annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake labarta mu cewa Annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam كان ممن كان قبلكم كان ملك في من كان قبلكم cikin waɗanda suke kamun ku akwai wani sarki annabi so da yawa yake labarta wa mutane labarin waɗanda suka gabace mu saboda mutane su ɗauki wa'azi a cikin ababen da annabi zai labarta masu to wannan labari ne yake badawa na wani sarki don mu takaita don ba mu san muka tashi karanta abin ba za mu kai ƙarshe koko a takaice sarki ne yake da wani matsafi na wanda yake faɗa mashi wasu ababe wanda suke kamar gaibiyat ne da taimako na aljanu sai yasa wannan sarki yace shi Allah ne yace shi Allah ne lokacin da wannan matsafi wanda ke taimaka ma sarki ya ga tsufa ya zo mashi sai ya ce yanzu samo mani yaro wanda zan koya mashi wannan sihiri sai aka samu wani saurayi yana zuwa wajen wannan matsafi don ya koyo tsafi a ƙarshe ya samu katari ya haɗu da wani mutum wanda yake mai ibada sai ya zama da ya ɗarin ƙaraɓawa wajen shi ƙarshe sai ya nemi ya bar zuwa wajen wannan boka wannan matsafi a ƙarshe dai ya yi mashi dubaru shi wannan mai ibada ya sanar da shi Allah ya yi komi da komi ya kintsa yaron wajen ɓangaren aƙida a ƙarshe wannan yaro ya zama da ya bar maganar boka wata rana wata dabba ta zo ta tsaya kan hanya ya ce to yanzu zan gane boka ne ko matsafi shi ke kan gaskiya ko kuma al'amarin wannan mai bauta Allah wanda ya nuna mana Allah yana yin addu'a daga nan wannan dabba wadda ta tsare wa mutane hanya Allah ya kautar da ita ta mutu daga nan shi wannan abid ke sanar da shi Allah taso in wata ƙura ta taso to kaka yarda ka ce ne ne a ƙarshe dai haka kawai aka yi shi wanda yake kusan sarki shi ma har ya kai ya kamu ko da makanta yaron nan ya zama da ya mai addu'a ya warke da ya tashi shi wannan na kusan sarki sai ya bujire masu sarki wa ya warkar da kai Allah kana da wani Allah wanda ba ni ba to tashin hankali ya faru kenan a ƙarshe ya faɗi cewa Allah shi ne kaza da kaza da kaza a ƙarshe aka nemo yaro a ƙarshe yaro ƙarshe aka gano wannan abin da aka zo tsaga shi aka yi biyu to don san wannan sarki ya shiga cikin mugun alkaba'i ya nemi kashe yaron nan al'amari ya gaga duk wanda bai imani da shi a matsayin Allah ba sai ya kashe shi yayi ta neman kashe yaron nan a kai shi kaza yayi addu'a kawai sai Allah ya kubutar da shi a ƙarshe har wata mace ma ta zo da ɗanta za a jefa ta saboda ta ƙin imani da sarki tana ja da baya ɗan ya ce shiga bari a jefa ta ke ce akan gaskiya a ƙarshe dai da suka zo wajen kashe shi yaron nan suka kasa yadda za su kashe shi sai nuna masu cewa in kuka tashi abinda za ku yi kuga kun iya kashe ni kawai in ka seta abinda za ka harbi na da ita ka ce bismillahi rabbil gulam shi kau sarkin sai ya ce haka nan daga nan sai ya same shi inda yaron ya nuna sai yaron ya mutu ji sauran mutanen suka yi imani a cewa cewa ashe sarki ƙarya yake yi kenan rabbul gulami Allah ubangijin wannan yaro shine wanda yake ubangiji na gaskiya sai ya mutu ya ba da kanshi amma kuma mutane dukkan sun gane tauhidi kissa da za mu karanta wa ke ya ce kana malikun mimman kana kablakun akwai wani mutum cikin waɗanda suka gabace ku so da yawa annabi zai bamu labarin magabata wannan yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi gaibi akwai na baya abinda kamun a haife ka sai dai kakanninka su baka labarin shi abinda ya wuce kamun a yoka kamun ka sani ba ka da hanyar sanin shi sai ta hanyar labari annabi dukka bai yi rayuwa da waɗannan ba amma kuma sai a faɗa mashi labarin su sai ya labarta mamu akwai gaibi wanda yake na wanda ya wuce an yi shi kamun kai ba ka sanin shi ko zai sai ta hanyar wahayi ko ta hanyar labari akwai gaibi wanda yake na wuri in muna cikin masallacin nan wanda ke cikin wani gida bayan masallacin nan ko gaban masallacin nan ba mu iya sanin me yake akwai gaibi na nan gaba tashin alkiyama me za a yi ai annabin kanshi bai kai lokacin tashin alkiyama ba ya rasu amma zai ce maka lokacin tashin alkiyama za a yi abu kaza da abu kaza da abu kaza to wani lokaci zai ba mu labarin waɗanda suka gabace mu ya ba mu kissa ta Zurayj ya ba mu kissa ta mutumin da yake a toya shi wanda sai da aka gama sheke tokar shi Allah ya ce ta zama wani dukkan waɗannan kissosi ne na banu Isra'il wanda suke na gaskiya akwai kissoshi na banu Isra'il na ƙarya wannan har sun shiga ma cikin littattafai na tafsiri akwai babban babban malamin malamanmu wanda ya rubutu Abu Shuhba ake ce mashi ya yi rubutu akan al-isra'iliya fil qur'anil karim kidan ya hiddo dukkan ababe wanda suka labarai na ƙarya na isra'iliya wanda aka zo da su a cikin alqur'ani to wannan yana daga cikin labarai na magabata wanda suke sun tabbata wa kana lahu sahirun shi wannan shugaba wanda yace shi Allah ne yana da wani matsafi ta hanyar wannan matsafin yake samo labari su taimaka wasu abubuwan a tsayinsu ta hanyar aljanu kabira ya ga ajalin shi ya matso kalimin malik sai ya ce ma wannan sarki sai ya ce ma wannan sarki inni qad kabirtu ni na girma fab'ath ilayya gulaman u'allimuhu turo mani wani yaro wanda zan karantar da shi ya ga ajalin shi ya matso kana gaba abin alkhairi yake koya ma mutane ba matsafi ne tsafi kuma ba abu bane wanda yake mai kyau matsafi akwai lokacin da abin da zai aikata yake zamowa kafirci ne tsafi in ya zama da za a je a yi sujada ko ga aljani ko a tozartar da wani abu na addini ko ku alkur'ani a sashi cikin jini ko cikin najasa ko a mawanin Allah sujada ko da aljani ne wannan kafirci ne mai shi ya tabbata daga sabon annabi sallallahu alaihi wasallam a hukuncin shi kisa ne to akwai wanda bai zama wa shirka kuma in akwai wasu maganin nuka wanda zai hada wanda ba abin da ya kauce ma shari'a ciki sai su ba da wani sakamako daban to ire-iren wannan tsafi hasab din abin da ya zo da shi ba a ce mashi shirka ne a'a wannan tsafi ya cutar da wani ya yi wani abin da bai kamata ba an raba mutum da matar shi an to ta nan ne ake samun laifi an gane ko amma sihiri ba abu ne wanda yake mai kyau to amma kaga da yake na da hankali lokacin da ya ga ajalin shi ya dawo ya matso shekarun shi sun tafi sai nemi wane ne zai zama khalifar shi wannan abu ne wanda yake da muhimmanci duk abin da ka zama shugaba a cikin shi in ka ga shekaru sun tafi i kokari ka sa ƴaƴanka akan wannan abin ko ka sa samari ilimi ne su ke al'ada su kwakwalwarsu tana ja kai ka riga ka yi rauni yana yiwuwa ababe da ka hardace a baya su da kake amfani da su yanzu in ka je ka nemi sabon ababe ma ka hardace ba su shiga da kyau wa mal ilmu ba'da shaybi illa takallufan wa mal ilmu ba'da shaybi illa ta'assufan sai an matsa makai baya an yi hurhura abinda da can da an faɗe shi sau ɗaya ya shige sai kaga kai ta maimaitawa sai kaga kai ta maimaitawa lokacin da karga ka girma ya ki zuwa idan kalla qalbul mar'i was-sam'u wal-basar lokacin da zuciya ta gajiya ji ya gajiya gani ya gajiya to wannan lokacin neman ilimi illa ta'assufan sai matsabakai kenan sai a kawwana waɗanda suke matasa a koya masu ababe saboda in aka zo aka kwashe wanda suke malamai ne shi ke nan malami yana shiga kabari da ilimin shi kuma kuna ga in aka janyawa ne sai ka ga waɗanda za a dawowa ba su kai ire-iren su wanan nan haka duniya take annabi ya ce ba a jaye ilimi ga mutane yau kana da ilimi kana da harda kana da kaza a tabbata babu ita a'a Allah zai rinka tsame malamai ne sai a bar waɗanda suke ba su san komi ba mutane kuma su ɗauki su a matsayin malamai su rinka ɓatar da mutane to haka in wani abu kake na alkhairi ko kasuwa kake yi lokacin da shekarunka suka kai ‘ya'yanka waɗanda ke ƙarƙashinka yi ƙoƙari gwada masu abin da in ma abin da kake yi ko abin da zai fidda su kun dai ga yadda duniyan nan take ruɗa a yanzu da rishin tausayi yadda ya yi yawaita ga mutane Allah sai da ya ce ma mutane su ji tsoron wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim kenan waɗanda suke tsoron su bar yara wanda suke suna kankana sai su sun tafi ga yara kankana kan tsoron abu ba su ji tsoron Allah waɗannan to wanda daga cikin tsoron Allah da kiyayewa yi kokari in akwai babba daga ciki mai hankali gina shi ko ka bar gidan gidan zai tafi irin yadda kake so ya tafi amma ka yi tsammanin ko uwa ɗaya uba ɗaya kuke da mutum wai zai zo ya jagoranci gidanka wallahi sai a hankali don haka in shekaru suka ta yi sai mutum ya yi tunane da kyau ya san yadda za yi ya gyara gidan shi haka in malami ne ya san yadda zai yi ya bar miras wanda zai bari wanda za su zamo za su gade shi haka wannan mai mugun alkaba'i shi mugun abu ma yake yi amma da yake yana tunane ya san cewa shekaru suna da iyaka ya san cewa shi ya kusa zuwa ƙarshe to amma da yake yayi imani da abin da yake ko da lalata kuma yakan ya bar magaji kan wannan lalata to sai a nemo mashi yaro yaro karami kenan waɗannan su ne ke iya yin wani abu lokacin ƙurciya nan ne mutum ke iya ilimi nan ne ke iya yin wani abu wannan dai yana nuna gina matasa cikin ababe wanda suke na alkhairi shi ne ce turo mani wani yaro fa ba ta ilaihi gulaman yu'allimuhu sai aka turo mashi yaro yana koya mashi tsafi wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun akwai wani bai bautan Allah cikin hanyar shi wannan yaro inda yake bi fa qa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa ajabahu yaro yana bi kan hanya sai ya ji wannan wanda yake mai ibada yana wa'azi wannan wa'azin sai ya birge shi wa kana idza ata sahira in yazo mawo ya zo wajen wannan matsafi marrabin rahibi wa ka'ada ilai sai ya wuce wannan malami mai wa'azi sai ya zo zanna wajen wannan malami fa idan aka sahira zarabahu in ya zo ma matsafi to sai ya jinkiri sai ba shi sai bige shi fa shakar ne ina tsayawa da kan hanya saboda na ji daɗin maganarka to amma in na koma gida sai a bige ni shi wannan matsafi sai ya bige ni saboda ina jinkiri in na tsaya wajenka fakala shi wannan malami sai ya ce mashi idan khashita sahira faqul habasani ahli in ka ji tsoron wannan matsafi ya bige ka to ce gida aka tsaida ni wa idza khashita ahlaka in aka ga kai jinkiri baka koma gida ba fa qul habasa lisahiru sai ka ce matsafin nan shi ya tsaida ni wannan suka ce yana nuna ita ƙarya wani lokaci ana aunawa ne in akwai maslaha wadda take mai girma kamar abin da ya shafi kiyaye tauhidi ko kiyaye wani abu wanda yake mai girma to ita ƙaryar nan fa ba a haramta ta ba saboda kafin a larabci kenan kaf zal ba in kuma hausa ne ba a haramta ƙarya ba saboda kafin ra'un ya ƙarya a'a saboda mugun abin da ƙarya ta ƙunsa haka ita gaskiya ba a so ta ba saboda wai gaskiya wajen larabci sidka ko kuma a hausa gaskiya ɗin don lafurza harufa wanda aka jera ta da shi a'a saboda maslaha da ke cikin yin gaskiya to in ya zama da yin gaskiya zai kawo ɓanna yin ƙarya zai kawo maslaha to a wurare na daban ba ko ina ba akwai inda shari'a ta hana ta sa ta halitta ana iya a faɗi abin da ba shi ba ne ko da gyara tsakanin mutum da mutum ne ko da tsakanin mace da miji ne ko miji da mata ko wajen yaƙi ne to don haka a nan ya tashi ya faɗi abin da ba shi ba ne amma akwai maslaha saboda yaron zai ɗauki aƙida don haka sai aka rinjayar da maslaha da ke jikin ɗaukar aƙida mai kyau da watsar da shirka da sihiri ya zama da nan wuri ne wanda yake ya kai matsacin ana iya faɗar haka saboda maslaha fa bainama huwa ala zalik yana nan yana nan akan haka in ya zama ya dade sai ya ce eh matsafi in gida aka mai magana ya ce matsafi ya tsaida shi in kuma ya dade bai je wajen matsafi bai ce gida aka tsaida shi iz ata ala dabbatin azima sai wata rana yayi katari akan wata dabba mai girma wasu su ce zaki ne wasu ce menene katuwar dabba ne qad habasatin nasa ta tsare mutane ta hana mutane su su wuce fa qala sai wannan yaron yace al yawma a'lamu a yau zan san asahiru afdal amir rahib afdal zan san cewa matsafin nan shine yafi ko kuma mai ibadan nan malami shine yafi wannan haka ake so ga mutum in dai neman gaskiya yake yi lokacin da mutane za su zo su saba ha yan izala yan salafiyyin su ce mu ne kan gaskiya yan sofiya su ce ai wannan mutanen banza ne in al'amari zai zo ya ruɗe maka to kakkace ni dai tun da babana kakana akan sufiya ya tashi kawai wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun aw muqtadun ƙarshen wata aya kakkace haka nan a abin da ya kamata shine me kalli gaskiya ya zama da ita kake nema daman gaskiya ana gane ta da dalilin ta ne in dai kaji an ce Allah ya ce annabi ya ce to anan gaskiya take nan ake daukar shari'a in abubuwa ne wanda suke na ilimi wanda suka shiga maka duhu to kakka sa kanta cewa ban sauraron suwa ne ko da wahayi aka ce amma wani ka san wasu haka suke a'a ba da fasara in ya kama kana neman Allah ya baka zaɓi in duk ababen da suka bayyana ga mutane ba su sa ka iya gane gaskiya ba ina tsammanin kuma sun kusa sa ka iya gane gaskiyar nan saboda kai kanka Allah ya maka hankali da ka ji shirme abin da ba ibada bane ka sani mana to don haka kakkace shi bar wani tazara wanda in ka ga gaskiya za ka iya karɓarta ta shi ne Allah maɗaukakin sarki zai maka ni'ima da abin da Allah ke so kenan ba zuwa a ce a ce bayan da za a yi in saurari suwa ne bayan da za a yi in busuwa ne a'a bar tazara Allah in wannan sofiya sha'aninta shine gaskiya Allah ka tabbatar da ni akan ta kuma kana nan kana bincike akan gaskiya Allah in wannan wahabiyya wanda suka damu mutane su ne akan gaskiya Allah ka shiryar da ni zuwa wannan niyya eh al'amari na ko ƴan izala ko abin da ya kama da haka to haka ya kamata ka bari mutum bai riƙe wani abu ya ce in gaskiyan ne in ba gaskiyan ba ne an za walau tsarat kun san an za walau tsarat wasu mutane da ke zaune guda biyu suna zaune sai wani abu ya sanko daga sama sai guda ya ce kai ga wani ƙatan tsutsucen sai guda ya ce akuya ce ana nan ana nan sai wannan abin ya tashi wanda ya ce tsuntsu ne sai ya ce to akuyan nan ta kafa ta tashi sai ya ce an zawa laubarar akuyar daici ko ta tashi to yanzu mutane akan akida an zawa laubarar suke zai ga gaskiya zai ga abin ya bayyana alkur'ani ne hadithi ne amma waɗanda yake so ba a kan wannan abin suke ba sai ya ce duk ma yadda aka yi ni ba na abuwa ba na barin abin da nake to wannan ba aqida ba ce ta musulmi wanda ke son gaskiya ta musulmi kuma wanda ya san cewa wannan abu fa addini ne ba wasa ba ce addini in shi ne zai tsere da ce kuma da ka cikin wutar jihar mutum kai in ka san aljanna ka san wuta bayan da za a yi wai saboda sabo ko saboda kyautatawa ta wani ka yarda ka zanna akan wani abin da ka san hallaka ne ko kuma ka ƙi biyin wani abu wanda ka san zai tseratar da kai a lahira a rinka kula kuma waɗanda ke kira zuwa gaskiya su rinka kyautata usulobinsu ba ka bukace da zagi ka dama mutane gaskiya kuna ba gane annabi musa ce mashi aka yi faƙula lahu kaunan layyinan annabin Allah ne zai tar da wanda ya fi kowa kangara fir'auna kenan Allah ya ce in ka je faɗa mashi magana ne tarshe ko mun mutum yake san gaskiya in yaji an zagi baban shi an zagi kakan shi an zagi malamin shi dabi'a ta dan adam kamin ya karkata gare ka sai an sha wahala kenan in kana da gaskiya ka kawo faqula lahu qawlan layyinan fa in magana wacce take mai tafshi sai kaga mutane suna karba ko ba su so sai kaga suna karba sai ka ji maganarka tana cikin waya ta wanda yake ba tare kuke da shi kan aqida ba ko wayan matar shi ko wayan ƴaƴan shi to daga inda ya rinka bibiyar ka bai ji zagi daga gare ka ba wallahi alal aqalla umma bai bar abin da baban shi yake kai ba zai rinka cewa kai anya waɗannan mutanen ba suna da gaskiya ba to irin wannan tambayar muke son da fara tana farawa mutane da sun ji to sai kaga sannu sannu mutane suna karɓar gaskiya amma ba inda gaskiya ta iya kai ma mutane da zagi da cin mutunci inda cin mutunci ya kamata wanda ya zo ya ce shi Allah ne shi ya kamata a zo a wulakanta shi kuma yana da tsaro annabi Musa mana da mala'iku wanda suke tsare da shi kai Allah cewa ba mala'iku ba cewa yayi innani ma'akuma eh asma'u wa ara ina tare da ku ina ji ina gani Allah ma ne ke ji yana gani Fir'aun yana wani abu Allah zai sa a tsira numfashin shi kuma amma tare da haka ya gai mugun abin da haɗa wani ga a hankali idan irin wanda mutum yana barin tsaka-tsakiya kan mutum ya kafe a a bar tazara ina neman gaskiya ne in na gane ta zan aiki da ita kaji sai ya ce shi wannan yaro ya ce yau zan gane ki in al'amarin wannan wanda yake matsafi shi ne ya fi soyuwa ga Allah ko kuma wannan mai ibada ya ce in Allah in kana amurin rahibi a habba ilaika min amurin zahiri faktul hadihi dabba in al'amarin wannan mai ibada shi ya fi soyuwa gare ka a kan al'amarin wannan wanda yake matsafi Allah ka kashe wannan dabba an gane hatta yamdiyan nas har mutane su musu wuce faramaha faqatalaha da ya jefe ta kawai sai ta mutu wa mazan nas mutane suka fuska wuce fa'atar rahiba sai ya je wajen wannan malami nashi wanda yake mai ibada sai ya ba shi labari fa akhbarahu fa qala lahu ar-rahib sai wannan mai ibada yace shi wannan malami yace ai bunay anta al-yawma afdalu minni a wannan kamun mu wuce kuna ga yaro ne da ya imani da Allah addu'a so ɗaya fa kawai sai Allah ya karba haka annabawa suke in suka yi addu'a dandanan fastajabna lahu fastajabna lahu ka kirga su cikin alqur'ani annabi da yayi magana ana zuwa da fa ne wanda ke nuna gaugawa kai tsaye yana yin addu'a fastajabna lahu amma yanzu mu mu yi ta zubawa mu ta zubawa wani lokaci har mutun ya yanke kauna da farko abin da ya kamata mutane su sani shine dan adam in Allah ya baka gaman ka tari na karoki Allah bayan da za a yi addu'a ka ta tafi banza annabi cewa ya yi ko dai ya zama da Allah zai baka abin da ka nema ɗinnan ko Allah ya aje maka wani alkhairi wanda yake abin da za ka samu a duniyan nan ko kuma Allah ya tunkuɗe maka wani sharri in ka kalli waɗannan guda ukun sai ka ga a baka abin da ka roƙa shi ne ma koma baya ciki bi ma'ana yanzu a zo lahira inda kowa ke buƙace da alkhairi sai ka ga alkhairin addu'arka ya fi a ce in kuɗi ne ka roƙa a nan duniya an zo an baka su kuma ci za ka yi ka yi ka bar su amma abinda Allah zai aji maka a lahira zai amfani ka ne a lahira ka ga wannan ya fi amfani da a karɓa maka a baka abin da kake so sannan Allah ya sharri ya tunkuɗe maka wani sharri maimakon ka tafi kai haɗarin mota ka yi addu'a sai Allah bai karɓa ba sai hana ka wannan haɗarin na mota ko ya zo abin ya zo ya tsaya ga mota ko abin ya zo maimakon gida ya rubjike maka sai wata rana ba ka nan sai wani abu ya faru ka yi addu'a Allah bai baka abin da kake ganin zai baka ba amma Allah sai ya kiyaye ka daga wannan mugun abin maimakon ɗanka ya fito a bige shi ko wani abu ya same shi sai Allah duka ya kare maka addu'a ka yi kana ganin ba a karɓa ba to amma Allah ya tunkuɗe maka sharri wanda da zai same ka to kenan addu'a ba ta faduwa banza to amma menene ke sa sai kaga mutane su ta zafi ga addu'a sai kaga shiru na farko addu'a tana da ababe wanda suke adabu ne ɗaya daga cikin adabu ɗin in za ka yi addu'a akwai ababen da ya kamata kama Allah kama shi kirari akwai wanda ya zo ya ce ma Allah Allahumma inni as'aluka wa ashhadu bi annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad aw al-fard al-ahad aw al-fard as-samad aw al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad eh Allah ina neman ina roƙonka na san cewa ba wani abun bauta da cancanta sai kai kuma na san cewa kai ne daya kai ne abin nufi da bukata baka haifa ba ba a haife ka ba ba wani wanda ke daidai da kai annabi ya ce ya roƙi Allah da sunayen Allah wanda suke azam wanda aka roƙi Allah yana karɓa sai ji zauna ba kanu ya amalon yin addu'a tare da yi ma Allah kirari in kana neman arziki ya razzaq in kana neman wani abu wanda yake na duniya wanda yake na ya aziz ya kaza duk abin da kasan kana nema kirayi sunayen Allah wanda suka inganta ka roki Allah da shi Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'i yi ma Allah kirari yana nan cikin addu'o'i na annabi da yawa sannan abinda zaka kudurcewa da zuci kasancewa Allah tabbas zai iya karba maka amma kana addu'a kana nan kana tunanin yanzu nan kana neman Allah Allah abu kaza ya tunkaro ni na kuɗi ne kana neman Allah madaukakin sarki ya karba maka amma cikin zuciyarka baka yarda cewa Allah da iya maka ba kana daga hannu Allah ba ni kuma amma zuciyarka tunanin tana tunanin mai kuɗi ne wane ne zan je in nemi bashi wajen shi wane ne zan je ya bani taimako kaga wannan na farko Allah ne da kake roƙo baka nuna zai iya karɓa maka ba to shi kuma Allah yana son in za ka addu'a ud'ullaha wa antum muqinuna bi ijabati ku roƙi Allah kuna masu tabbas da cewa Allah bai karɓa maka kaga nan ka bar magana cewa Allah bai karɓa maka tunda har fara yaye yayi sannan kuma eh wannan nan lokacin da kake addu'a kana tunanin shi annabi ya ce inna allaha la yaqbalu addu'a min qalbin ghafilin lahin ka daga hannu hankalinka na wuri ne Allah in ka rabkana ga Allah Allah bai karɓi irin wannan addu'a kenan lokacin da ka daga hannu kawo Allah cikin zuciyarka kakka shagaltu da wani abu sannan ba a san mutum lokacin da zai yi addu'a ya rinka nuna Allah in ka so imani kaza la ta kulu Allahumma a'tini in shi'ta Allah ba wanda ke tilasta mashi dan yana hana karba addu'a sun gaugawa yastajibu lil ta'jil Allah yana karba ma bawa in bai gaugawa ba aka ce menene gaugawa kace ka nayi nayi nayi shiru addu'a an ji karbawa kaji albarkar da ke cikin addu'a addu'a kanta ibada ce ita kanta in kai lada za ka samu sannan ɗayan ukun nan da ka ji labarinsu a baya to mutum zai zo ya ce kai nayi nayi kenan bi ma'ana na bari to irin wannan nayi nayi din da kake cewa shi ke hana a karɓi addu'a ta kenan wannan ma yana daga cikin ababen da ke hana a karɓi addu'a rishin sanin ina ne ake addu'a addu'a akwai wasu lokuta wanda ke sa a karɓi addu'a akwai wasu lokuta zamani ne kamar kamun asuba kamun asuba Allah madaukakin sarki ya bada labari cewa annabi ya bada labari cewa Allah yana sabka sama ta duniya sannan ya kirare wane ne zai roƙe ni in karɓa mashi wane ne ke neman taimako in taimaka mashi wannan kowane dare na duniya Allah yana sabka sama ta duniya sannan ya ce wake addu'a in karɓa mashi wake neman yafiya in yafe mashi wake neman agaji in agaza mashi ba a wannan lokacin in ka tashi ko da kamun asuba ne da awa guda lokuta ne wanda ake karɓa addu'a wannan aƙida wani zai ce to in ya sauko sama ta farko ya baro al'arshi ne in kuma aka ce dukkan asuba ta duniya ba iri ɗaya ba ce asuban Niger ba ita irinta ba ne asuba ta shin to kenan abin ya zo cikin rikici suka ce rikici yana cikin kwakwalwarka kai da baka san cewa alkaifu majhul ba yanzu ga wasu ƴan adam suna yin wasu abubuwa mu kan mu sai mu rasa yadda aka yi aka yi su kenan da an ce maka ta kafa asuba kuma ba iri ɗaya bane kace ban sani ba Allah ne ya faɗa abin kai kanka yanzu in nace maka ta kaka ne in nace sauƙaƙe gare ka bai kai mamu ba kaka ne kake abu ya kai wanda ba ka gane to yaya ne to dan haka alkaifu majhul an gane ko amma dai Allah ya annabi ya ce Allah yana sarka mun yarda Allah yana sarka qaqa shine al-imam malik yace alkaifu majhul was-su'alu anhu bid'a kenan yaya abin yake wannan ba wanda ya sani saboda annabi bai faɗa mana ba ka tambaya kuma ƙaƙa ne bid'a ne to don haka shi ma in aka kula da lokaci akwai lokacin da mutum ke cikin ibada wanda annabi ya nuna wurin yin addu'a aka kare at-tahiyyatu lillah sai annabi ya ce ka roki abin da kake so kuma zaka iya roƙon Allah da dukkan lugar da kake so kana tsaka salla'i saboda in balarabe ce Allahu marzuqni ya ƙari attahiyya ai ba annabi ya ce mashi ya ce haka nan ba shi ma magana ya yi don haka kai ma an kai hausa ko zabarmanci ko fillanci ko buzanci ko wani abaka duka ya yi sannan ƙarshen tahiyya sannan akwai ƙarshen sujada a nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun mafi kusancin bawa ga Allah lokacin da yake cikin sujada faƙaminun an yustajaba lakum nan ne kuka cancanci a karɓa muku sannan yana daga cikin kenan cikin sujada addu'a ana yin ta nan sannan in ka tashi addu'a kuma daga hannu annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa inna rabbakum hayyun karim Allah yana da kunyi Allah yana da karamci ka san mutum ya zama na karamci ya haɗu da kunya falyattaqillah hasa'inu mai roƙon shi ya ji tsoron Allah akwai wasu wanda aka yaba aka ce walau lam yakun fi kaffihi ghayru ruhihi lajada bihi falyattaqillah hasa'inu in ba komi a hannun shi sai ran shi to in aka roƙe shi fa yana ibada ran nashi ba kai mai roƙo ka ji tsoron Allah dan haka Allah madaukakin sarki yana da kunya ba zai iya hana ka ba in ka roƙe shi ko ranci yana da bawa ya daga hannuwan bako ne to irin waɗannan adabu ɗin sannan kiyaye cin haram sai ka cika cikinka da haram sai ka yi ta addu'a za ta yi tabbi tana wucewa ba amma san ina talfa ba don akwai wani mutum wanda annabi ya ba da labarin shi cewa gashi cikin tafiya ga cikin damuwa gashi cikin bukata amma wannan bawan Allah abin da ya ci na haramun ne abin da ya sa na haramun ne tun yana yaro ma abin da aka ciyar da shi na haramun ne annabi ya ce fa annabi istajabu li dalik irin wannan taka haka ne za a iya karba mashi shi ma wannan yana hana karba addu'a cin haram sannan kuma akwai kimbin Allah saba ma Allah saban Allah yana hana karban addu'a innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karba ibada da addu'a duka daga masu tsoron shi wanda ba su tsoron Allah so da yawa za su yi ta yi su ta yi ɗin kuma su ga shiru to waɗannan su ne ladubba wanda ya kamata kaɗan ba duka ba ne gaba ɗaya amma in ana bin irin wannan ladubba to za ka ga kai ma in kai addu'an za ka ga kamar yankan woka to don haka lokacin da ya addu'a kawai daga nan shi ne sai wannan dabba ta mutu da ya zo wajen wannan mai ibada ya faɗa mashi cewa ga abin da ya faru fa da ba ka gani haka mutanen kirki suke in suka ga wani daga cikin wanda yake ƙasa gare su yana da wata baiwa ba buɗe hasada suke tsakanin shi da su ba a'a sun san yin Allah ne diba annabi Sulaiman yadda ya kasance iska ke yawo da shi tun ba a san jirgi ba kawai kuma duk abin da ya ga dama aljanu suke mai aiki komi yana yi cikin mamlaka nashi amma lokacin da wannan mata ya gano tana yaman tana nan tana mallakan mutane ya ga abin mamaki lokacin da ya so a kawo wannan gado da ya ce wane ne zai kawo mana gado daga inda annabi suleimani yake har zuwa yaman ba a san kilo nawa ne ba zuwa wannan wuri hukun nisa an zo hudu-hudu ya ba shi labarin cewa a ya gano wata mace tana da wani gado mai girma kuma ita ke mallakarsu to yanzu shawarar da ake yi becin ya aika mata da sako ya ce ta taho ta ce za ta taho da yake tana da hankali a ƙarshe sai annabi suleiman ya yi tunanin bari ta sha mamaki ta ga cewa mulkin da take da shi ba kamar irin wanda Allah ya ba annabi suleiman ba ne sai ce ayyukum ya ati ne bi arshiha qabla in ya tuni musulmi wane ne zai zo man da gadanta kin kaman ta zo man tana musulmi wani katin aljani ya ce ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wannan zama da kake kamun ka tashi insha Allah za ka ga dan gaba gare ka kaga shi ma wannan wani abu ne wani daga cikin wanda Allah ya sanar da su sunayen shi masu girma qala allazi indahu ilmun min alkitabi yace ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk kamun kyaftawa zan iya kawo maka wannan gadan suka ce annabi suleiman yana cewa wai kamar haka kawai sai ga gadon da ya gaba gari to daga nan ka gane da ire-irenmu ne sai a ce ah wannan yaron fa zai shafe sunana zai zo da kaza zai zo da kaza annabi suleiman manyan mutane ba su haka in mutum ya isa in wata baiwa gare ka in ilimi gare ka naga kana da wani janibi wanda yake na hazaka cikin ɗan watanni zan iya wuce ka in so to dan mi zan tsaya ina wai dan na gaka da wani abu in tsaya ina ina yi maka hasada dan mi in wani abu na gani gare ka na burgewa ni da matsalan wani zaka ga wani yana da surutu mutane suna cin daɗin surutun shi wani yana da kawo labari waɗannan mutane ba abin da ya kamata ya burge mutane ba ne a'a amma a ga ka haddace ilimi wanda ke da amfani ga qur'ani ga hadisi wannan yana da burgewa to in ka ga wanda ya hika wajen wannan bangaren ba irin mai masu gatana ba kai malami in ka rihe kanka cikin ɗan lokaci kaɗan za ka yi irin shi ko kauce shi to don me za ka tsayawa kana hasada shi to irin wannan manyan mutane ba su yin hasada in ka ga mutum yana da hasada yana da dana'a a cikin zuciya shi annabi sulaiman ya ce da yi ga wannan sai hada mai fadli rabbi wannan fadla ce ta Allah ya ba wannan bawan Allah li yabluwani dan ya jaraba ya gani a ashkuru am akfur zan gode ma abin da ya mani ko ko zan butulce ma abin da eh yama ne saboda na ga abin da ya yi wannan to haka za ka gane su shi wannan bawan Allah da ya ji wannan ɗalibi na shi ya yi wani abin da shi bai yi irin shi ba ya ce to wannan kaga yanzu kafi ne duk kuma wanda bai itirafi cewa ɗalibin shi zai iya zuwa da wani abin da bai zo da shi ba in bai kai ka ilimi ba za ka gaina da fasaha ta magana ziyar za ka ga wani abu nashi wanda yana yiwu Allah baka bai baka shi ba Allah raba baiwaci yake bai tattaro komi kai ya aje maka shi kai to don haka sai ce wannan yaro ka gani yanzu an ta afdal minni kafi ne qad balagha min amrika ma'a na ga abinda na gani cikin al'amuranka al'amuranka ya kai abinda nake gani har za ka iya addu'a yanzu Allah madaukakin sarki ya karba ya kashe dabba saboda addu'arka wa innaka satubtala to fa sai an jarabce ka kuma haka yake mutum ba ka kaiwa inda za ka kaiwa sai ka yi rinka ganin jarabawa iri-iri a jarabto ka nan wannan a jarabce shi da makiya wannan a jarabce shi da bala'o'i daban-daban wani a jarabce shi da wasu abubuwa wanda za su zama cikas ne ga rayuwarka to ba ka zama wane sai Allah ya jarabce ka za ka ga annabawan Allah an jarabce shi da wasu abubuwa daban-daban wani rishin lafiya wani a jarabce shi da bakiya wanda suke masu tsanani wasu a jarabce su da tutarwa na waɗanda suke kafirai wasu a jarabce su haka su yusuf kuna gani ko to don haka sai mutum ya jarabtu sannan a ƙarshe yake ganin alkhairai wanda zai gani fala ta dullu alayya to za a jarabce ka in wannan jarabawa ta zo kakka gwadi inda nake wa kana al-ghulamu yubri'u al-akmaha wal abras yaron al'amarin shi ya kai mutumin da aka haifa al-akmah shine wanda aka haifa makaho ka san in kana da ido suka sami yana yanzu likitoci ma suna iya su jaye wannan yanar ka komo da ka bar gani ka rinka gani to amma aka haife mutum makaho ko likitoci sai kallo to amma shi wannan irin shi kamar yadda annabi isa yake wanda aka haifa makaho ma sai ya warkar da shi wal abras da wanda yake mai kuturta waɗannan a haifi mutum makaho ko ya zama da mutum yana da kuturta wannan yana daga cikin ababen da suka gagari likitoci magance su to yaran nan sai zo yi haka wa yadawun nasa min sa'irin adwa dukkan rashin lafiya zai zo yaron nan ya magantar da mai ita fasami'a jalisun lil malik kana qad amiya ya zamo ya makance shi wannan jalis na sarki bafade ya makance sai ji labarin wannan yaro to in ya zama da yana gani ma ya makance yanzu wanda ma aka haifa makaho ya warkar da shi fa'atahu bi hadaya kasira sai ya zo ya tattaro kyauta mai yawa faƙala ma hahuna laka ajma duk abin da kake ganin nan na dukiyar nan ne naka ne gaba ɗaya in an ta shafaita ne in kawarkar da ne faƙala sai wannan gulam wannan yaro da yake ya makaru an koya mashi aƙida ya ce inni la ashfi ahadan ni ban warkar da kowa innama yashkilla ta'ala Allah shi ke warkarwa ni ba da warkarwa fa in amanta billahi ta'ala da'awtu Allah fa shafak in haka imani da Allah to sai in roki Allah shi da lafiya take hannun shi ya warkar da kai fa amana billahi ta'ala fa shafahu Allah sai imani da Allah kenan fashafahu Allah fada'a sai wannan yaron yayi addu'a sai Allah ya warkar da shi fa atal malika sai ya zo ma wannan sarki wanda ke cewa shi Allah ne fajalasa ilayhi ya zanna kamar yadda yake zannawa saboda bafade ne kama yajlisu fa qala lahu al malik sai wannan sarki ya ce mashi ma rabta alayka basara gashi yana ganin shi in zai tashi bai cewa ina jagora to yaya aka yi Kala rabbi ya ce Allah ne ya maido mana ganina. Kala walaka rabbin gairi, amma wani Allah gare ka wanda ba ni ba. Kala rabbi wa rabbuka Allah. Ubangiji na ubangijin ka shine Allah. Fa akhadahu falam yazal yu'adhibuhu hatta dalla ala al-ghulam. Akarin ka ba wannan bafadan kashi ana azabtar da shi sai da yaje nuna wannan yaro. waje abil gula sai aka zo da wannan yaro fakana lahum malik sai wannan sarki yace mashi ai bunayya ya kai dan dana wannan kira ne wanda ake dan tausayawa in kana ganin yaro karami ne kana tausaya mashi qad balaga min sihrika ma tubri'ul akmah wal abras yanzu wannan tsafi wanda aka tura kaka koya har ya kai kana warkar da wanda aka haifa ma ba ido da wanda ke da kuturta wa taf'al wa taf'al kana yin abu kaza da abu kaza amma dabbaran nan ka bige ta ta mutu fa qala inni la ashfi ahadan inma yashfi Allah ta'ala yace ni ban warkar da kowa Allah madaukakin sarki shine ke warkarwa fa akhadahu sirri kama yaron nan falam yazal yu'adhibuhu hatta dalla ala ar-rahib yana tabba yaron nan bala'i sai da ya je kai shi wajen wannan wanda ya koya mashi tauhidi mai ibadan nan malami wanda ya hana shi zuwa wajen boka ya koya mashi tauhidi hatta dalla ala rahib faji abin rahibi fa qila la irji addinik sai aka zo da wannan mai ibada wannan malami aka ce mashi bar wannan addinin da kake kan shi fa aba fa aba sai yaki fada'a sai wannan sarkin yace akawu zarto bil minshar shine zarto fa wudi'a المنشار في أكأذى زرت في مفرق رأسه مفرق رأسه في أكأذى مربا كنشي kasan kai yana da wata tsaga wadda ke raba shi biyu aka azzazarto a kan shi fa shaqqahu hatta waqa'a shaqqa suka yanka shi biyu sai da rabi ya faɗi nan rabi ya faɗi nan ثم جاء بجليس الملك shi kuma bafadi shi ma wanda aka warkar shi ma an ya nuna tauhidin shi aka zo da shi shi ma fakala lahu rji' andemic wannan cewa da kake Allah wani Allah wanda ba shi ba sarkin ka bar wannan magana in ba haka ba ka dai ga abin da ya faru da wannan mutum wanda ya gabace ka fa'a ba shi ma ya ƙiya fa wuzi almisharu fi mafrik ra'asihi aka azama shi zarto a kan shi tsakiya kan shi fashakahu bihi hatta waqa shaqqa shi ma sai da aka rawa shi biyu ya zama na gefen ya faɗi ƙasa gefen ya faɗi ƙasa sun maji abil gulam sai aka zo da wannan yaro faƙila nahu irje addini kai ma yaron nan wannan cewa da kake akwai wani allah wanda ba ni ba za ka bari ko ba za ka bari ba ka dawo daga wannan addini da kake yi fa'a ba shi ma ya ƙiyar da ya dawo fadafa'ahu shi wannan sarki sai ya kai ya ba da yaron nan ga ila nafarin wasu jama'a uku zuwa tara zai nafar fakalar habu bihi ila jabali kaza ya ce ku tafi da shi zuwa dutse na wuri kaza wa kaza fasa'adu bihil jabal sai suka hau dutse da shi wannan yaro fa idza balagtum dirwatahu in kuka kai kololuwan wannan dutse fa in raja'a dinihi in ya yarda ya bar abin da yake cewa akwai wani Allah wanda ba ni ba ku bar shi wa illa fatrahuhu ku jefo shi daga wannan dutse فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم فقال اللهم اكفنيهم بما شئت الله كتريني دسو da abinda ka ga dama za ka tsare ni dasu farajafa bihim aljabal sai dutsen ya girgiza da su fasaqatu sai suka fado su wanda suka je su kashe shi waja'a yamshi ila almalik yaro ya taho ya zo fada. Fakala lahul malik, ma fa'ala ashabuk wanda aka tura su kashe kai yaya suka yi, fakala ka fanihimullahu ta'ala, Allah ya kare ni daga gare su, Allah ya isan manu sha'aninsu. Fadafa'ahu ila nasarin min ashabihi, sai ya ɗauki yaran nan ya haɗa da wasu mutanen kuma na daban ya tunkuɗa shi ai ya bada shi ga wasu jama'a kuma na daban wanda ba waɗancan ba fakala zahabu bihi fahmiluhu fi qurqur yanzu ku samu kwale-kwale dan jirgin ruwa dan karamin nan shine ake cewa al-qurqur wa tawassatu bihi al-bahr sai kun kai tsakiyar teku fa in raja'a an dinihi wa illa faqhihu in ya bar abin da yake yi ku kyale shi in ba haka ba ku jefa shi ciki fadahabu bihi shi ma da aka je da shi daidai za su jefa shi sai ce Allahumma kfinihim bima shita Allah ka kare ni ka tsare ni ka isan mani daga gare su bima shita da abin da kake so fan kafa'at bihi mustabila wannan jirgin ruwa sai ya juye da su fagarako sai suka durmi a cikin ruwan nan waje a yamshi ilan malik sai ya taho fada kuma makala na malik sai sarkin nan ya ce mashi ma fa'ala ashabu wadda na tura su ce ka ni suka yi ina suke makala ka fanihimullahu ta'ala Allah ya isan mani su ya isan mani daga sharrinsu makala malik innaka makala malik da yaron nan ya ga sarkin nan dai ya matsa sai ya kashe shi ya ce masarkin nan faƙada lilmalik innaka lasta bi qatili hatta taf'ala ma amuruka bi yace kai baka isa da kashe ni ba sai kai abin da na umarce ka da shi kana ji wa yaron shine wai zai umarci sarki ba eh saboda duk mutumin da ya bar Allah bai da wata alfarma kenan baka iya kashe ni sai kai abin da zan umarce ka da shi kaga wannan ba Allah bane kenan in ya zama na kashe yaro ya gagare kama kawai kowa yaro yana cewa abin da na umarce ka da shi sai ka yi to ta kaka ne za ka zama wa Allah ba ka iya yin abin da kake so Allah yana daga cikin Allah Allah ne saboda abin da Allah ya ga dama ya fa'alu ma yasha wa ya fa'alu ma yuri fa'alun lima yuri wannan shi ne Allah duk wanda zai ba zai zama fa'alun lima yuri ba to in aka ce mashi Allah kawai wasa ake mashi ko mujamala amma ba Allah ba ne kenan ya ce in kana son ka kashe ne e abin da zan umarce ka da shi zan umarce ka fa in aka ce al'amuru suka ce in ya zo daga sama zuwa na ƙasa shi ne ake ce ma al'amuru mini ne mawaƙin usulun fiƙi yake cewa umarni in ya zo daga na sama ne ake ce mashi al'amuru amma in ya zamo daga amurin ma'asfi'ila wa aksuhu du'a wa fitasawi faltimasun waƙa in abu ya zo daga na sama zuwa na ƙasa shi ne ake ce umarni wa aksuhu in ya zo daga na ƙasa in Allah ne aka ce rabbi ghfirli warhamni kaga kamar umarni kake yi ba umarni bane saboda kai bawa ne zuwa ga Allah yake shine ake cewa addu'a wa fi tasawi inda ni da kai iri ɗaya ne faltimasun waqa'a ana ce mashi nema abu imani imani nema kake an gane bambanci tsakanin umarni duka in yazo in daga na sama yazo kenan in Allah ne Allah shi kada yake addu'a eh amrun ma asti'la in na sama yayi umarni ga zuwa na ƙasa sai da ake cewa umarni ma asti'la wa aksuhu du'a in daga ƙasa yake zuwa na sama shi addu'a ake ce mashi in Allah ne ake ma wa fi tasawi in ya zama da ni da kai iri ɗaya ne to nema kai in kace ba ni dauko mani imani wannan nema ne an gane ko to yanzu wanne ne ke dan yaro yana cewa sai ka aikata ma'amuruka abinda zan umarci ka ah kenan yaron nan saboda tauhidi darajar tauhidi yana ganin kanshi ma ya fi wannan sarkin kanshi wai umarni zai masarkin wannan shine izza ta wanda ke kan gaskiya izza ta wanda ya san tauhidi diyan da ake ganin mutum yayi fanka fanka in ya zama ba tauhidi tare da shi su dai waɗanda ke tare da kai za su rinka ganin kai wani abu ne amma wanda ya san tauhidi wanda ya san Allah kawai ganin ka yake ba komai bane eh ganin ka yake lasta ala shay dan haka yace mashi in kana son ka kashe ni sai kai abin da zan umarce ka da shi fa qala ma hu kaji Allah jahili wai ma huwa abinda ma zai umarce shi da shin bai sani ba kuna ga dukkan ababe wanda kin kai ba Allah bane suna bayyana Allah bai tambaye ka wani abu ya ce mene ne wannan Allah bai wannan Allahul guyub Allah ya san abin da ma kana wa ma yakunu da abin da zai kasance wa ma lam yakun law kana kayfa yakunu abin da ba a yin ba ma da za a yi shi yaya yake in ya zama da Isa alaihi salam zai iya baka labarin komai wa yunabbi'ukum bima ta'kulun wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum to sai ga Allah yana tambaya abin da bai sani ba an taba Allah jahili to don haka kaga nan ma cewa ma huwa ina nuna shi ba Allah bane shi ne yace tajma'un nasa sai ka tara mutane fi sa'idin wahidin a wuri guda wa taslubuni sai ka tsire ni ala jiz'in kan kututtire thumma khudh sahaman min kinanati sannan dauki kibau daga cikin ababe wanda jika wanda nake sa kibiyata sannan summa ba'i sahama fi kabidil qaws wannan kwari sai ka sa kwari cikin baka ko bakan da cikin kwari wannan lankwasa sai menene sunan shi baka to sai ka sa kwarin cikin bakan summa qul bismillahi rabbil gulami summarnini sai ka ce da sunan Allah Ubangijin yaro sannan sai ka harbe ni fa innaka idza fa'alta zalika qataltani in kai haka zaka kashe ni faja'a annasa sai kawai tattara mutane a wuri guda fi sa'id da wuri guda wa salabahu ya tsire shi akan kututule na dabino thumma akhadha sahman min kinanatihi sai dauki kibiya yayi abin da yaron nan ya ce mashi thumma wada'a as-sahma fi kabid al-qaws sai yasa bakan cikin kwari kwari cikin baka thumma qala bismillahi rabbil gulam da sunan Allah Ubangijin yaro, sun maramahu sai ya harbe shi da shi wannan, fawaka a sahamu fi su da dihi sai ya zo wajen kai mararrabar goshi da kai su nan wajejen irin nan, fawaka a yadahu fi su da dihi, fawaza a yadahu fi su da dihi fama, da ya jefe shi a nan kawai sai yaron ya aza hannu inda aka jefe shi din aka harbe shi sai yaron ya mutu fakalan nasu amanna bi rabbil gulam sai mutane suka ce to mun yi imani da ubangijin yaro saboda kai ka kasa komi kashe yaron ma ka kasa yi to ta kakani ne zaka zama wa Allah suka ce sun yi imani da ubangijin wannan yaro fa utiyan malik sai aka zo masarki aka ce faqila lahu aka ce mashi aikai kayi baya ba zane ko kuma kayi aikin banza a ra'aita makon da tahzar yanzu abinda kake gudun adwallahi na zalabik abinda kake gudu ya faru gare ka nazala bika hadaruk abinda kake kiyayewa kai ya faru ya faru abinda kake hadar shine tantancewa abinda kake kiyayewa kai yazo maka wa khudhu wa khudhu hidrakum faqad amana nasu mutane sun yi imani fa amara bil ukhdud sai yasa akai wani irin kwalbati bi afwahi sikak bakin hanya irin kasa ana tona rami fa خدت أي أكي الأخدود هذا خدت أكي كلبتي وأدرم فيها النيران في أكرور وتاتكي والنرامي دا أكي سيأكي كل وتاتكي وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه دون دبي بر الدين da yake ba na ya bar cewa ni Allah ne je kama wani Allah na daban ku jefa shi cikin kuwa au qila lahu ko a ce mashi iqtahim kai da kanka fada fa fa'alu hatta ja'at imra'atun suka yi haka hawwa ta mace ta zo wa ma'aha sabiyun tana tare da wani yaro fataqasat an taqa fiha sai ta ki zuwa ta fada tare da cewa ta san wannan magana da wannan shugaba yake gai aikin banza ne ba akan gaskiya yake ba amma yaro da take tare da shi to ita in za a kashe ta wannan yaron wanda take tare da shi ni ne ne laifin shi bai ji bai gani ba yaro karami fa qala laha gulam sai wannan yaron ya ce ma ita mahaifiyar shi ya umma ya mahaifiyata isbiri ki hakuri fa innaki alal haqqi kina kan gaskiya wannan rawahu muslim lokaci da ke gare mu mugan za mu iya daukan fikri na hadisi akwai ababe da yawa wanda suke ya kamata mu dauke su ha ya kare ko an kara maka shi to wannan dai yana nuna maka yanda dogara ga Allah yake shi wannan za a iya tambaya ni yasa bai aiki da ya boye abin da ke cikin zuciyar shi ba me yasa tun sauran mutanen su ma su ce a a ƙarya ne ba su yi ba ba su yi ba me yasa suka fito suka da gaskiya alhali mu a shari'ar mu wannan in aka zo wajen hakan ya halitta gare ka kana iya riƙewa suke cewa balle ma in shugaba ne kai kana iya riƙewa diyin da za a ka gai gaskiya sai dai in yanka kaɗan za a yi a yanka ka kuma shari'ar mu ta baka damar ka juya abin abin da yake gaskiya ne ka ce a kawai ni ba ruwana in an ce ka zage shi kace baka zage shi ba in an ce ka ce shi ba Allah bane kace ni ban ce ba dan ka tsira da ranka dukkan wannan ya halitta lokacin da al-Imam Ahmad aka zo wajen fitina ta al-Qur'an khalqul Qur'an an samu shugaba Mu'tasim yana matsa ma mutane sai sun ce wai al-Qur'ani halitta ne shi kuma al-Qur'ani magana Allah ne al-Imam Ahmad akai ta bugun shi yake yarda ya faɗi haka an jarabci mutane da yawa wani malamin da aka tambaye shi cewa alkur'ani makhluk sai kunnuwa o shegu da shi ya yi kawabin shi ba aka ce wane kai ake tambaya alkur'ani makhluk ko ba makhluk ba ya ce ni sai fahimci cewa ni kake nufi a ashe kuma sai ya ce ni makhluk wai bi ma'ana kaga sai aka fahimci da ya ce ni sai fahimci a ni kake nihi shi kuma yana nufin ni halitta ta akai ba yana nufin qur'ani makhluq ne ba cikin a'imma ma an ce ɗaya daga cikin su da aka tambaye shi sai ya haka yace alqur'ani wat-taura wal-injil waz-zabur was-suhuf sai ce hadhihi al-khamsa kaga wannan guda biyar din makhluqatun yana nufin ɗan yatsun shi ba yana nufin su waɗannan littattafai wanda ya ambata ba saboda magana Allah ne shi ma daga nan sai ya sha to wasu kuma irin su alimamu ahmad sai suka ce la komi take zama ta zama ba makhluk ba ne aka rinka kawo mashi manya-manyan waɗanda suka iya surutu da ɗimi suka kasa tsayawa gaban alimamu ahmad don shi ke tare da gaskiya alkur'ani magana Allah ne to yasa wannan yaran da waɗanda suke tare da wannan yaran da wanda suke tare da shi ba su yi irin wannan ba suka ce ya halitta su yi amma in mutum ya zama shugaba ne kamar irin wannan waɗannan mutanen guda uku su ne kaɗai masu imani a cikin wannan duniya daga inda suka sallama duniya za ta zanna a kan wannan jahilcin rishin zanen Allah da mai da wannan shugaba ɗin cewa shi ne Allah to kaga wannan mugun abu ne babba don haka suka ba da kansu saboda addinin Allah kenan mutum haka zai kasance in ya zama kamar shugaba ne kabbarata ta zo ta bangaren shi yana iya ya nace ya yi haƙuri ya ba da kanshi amma in ba haka ba shari'ar musulunci ta ba shi dama inna allaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alayhi Allah ya yafi ma al'umma ta inji annabi al-khata kuskure wan nisyana da mantuwa wa mastukrihu alayhi duk abin da ya faru sanadiyyan mantuwa Allah bai kama ka da laifin shi duk abin da ya faru saboda kuskure Allah bai kama ka da laifin shi duk abin da ya faru saboda an tilasta maka shi kuma tilastawa kashi biyu ne akwai ikrah mulji akwai ikrah gair mulji akwai tilastawa da ke sa dole sai kai akwai tilastawa da ba ta sawa ko dai mutum bai iya zartar maka da abin ko kuma abin da aka ce za a zartar maka da shi bai iya sa kamar addinin ka saboda shi ko ka ambata kafircin abu ne kaɗan bai kai kawo ba to dukkan wannan ana cikin usulul fiqh duka akwai cikakken bayani akan wannan don haka kenan ba a kama ka da laifin waɗannan abubuwa kuskure mantuwa abinda aka tilasta ka da shi amma in akwai haƙƙin ɗan adam sai ka biya shi in kamance ka ɓata ma mutum wani abu sai ka biya shi in kai kuskure ka ɓata mashi abin shi sai ka biya shi in aka tilasta maka ka yi amfani da kuɗin shi ko ka yi amfani da wani abu na sai ka biya shi amma Allah ne bai kama ka dama ai kowane abu da zaka yi akwai haƙƙi na Allah akwai haƙƙi na dan adam to in annabi yace inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alayhi ana nufin ba a kama ka da laifi a wajen Allah amma ka biya sai ka biya ina ga anan dai kawai zamu iya dakatawa amma wannan in aka ce za a bibi wannan haƙiƙa za a dade ana yi mu kuma so muke yi Allah ya sa a yi shafshaf a kare don haka sai sati mai zuwa in Allah ya yi rai sama na altaƙi na staudi'ullah dinakum wa amanatikum wa khawatim a'malikum ala khairin naltaqi Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu